صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يوم على الأمم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin wannan lokaci ya ba mu ikon halarci wannan halka ta mu mai tarin albarka na karatun hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin babban littafi na muwaffasa Imam Malik Imam Darul Hijra ridwanullahi alaihi a muna cikin kitabul jihad yanzu muna magana akan babi na goma shine babu ma ja'a fi salbi fil nafli wato wannan babi zai mana bayani inda mutum watan ƙari zai iya samun ƙari da kayan wanda mutum watan abokin gaba ya ya mallaka misali asalbu shine sancewan kayan abin da abokin gaba yake amma kalmar a larabci tana da ma'ana sance abu kamar ɗauke abu an gani shine yake da wannan amma a wannan siyaki yana nuna misali idan mutum ya yi kashe abokin gaba to kayan jiki shi da abin da ya mallaka na dokin shi zai kuma an gani shi ne malam yake cewa haddathni yahya an malik an yahya ibn sa'id an amr ibn ibn kathir ibn ibn aflah من أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربيع ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اثنين فلما انتقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حمل آتقه وأقبل علي فضمني ضمة ووجدت منها ريح الموت ثم أدركت الموت فأرسلني فقال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست آه ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا عليه بينة فله سلب قال فقلت ثم فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك ثالثا فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا فقال رسول الله صدق فأعطني إياه فأعطانيه فبعت الجرع فاشتريت به مخرفا من بني سلمة فإنه لأول مال تخلصته في الإسلام wannan shi ne ƙarshen wannan asar ko hadisi za mu kira shi kamar yadda ya zo a farko ƙalar shi cewa haddasni ya haya an maliki wannan ubaidullahi laifi Allah ya ƙara masa yarda masa ce ubaidullahi laifi ubaidullahi laifi ya karɓo daga yahya yahya ya karɓo daga malik malik ya karɓo daga yahya ibn sa'id كما يحيى بن سعيد ياكل أولا لعمر بن كثير بن أفلح وكما ما لمن سلا كلا شيء عمر أما ما في يوم رواة الموقع وأنا ما على سلا كلا شيء عمر عن أبي محمد آه مولى أبي قتادة كما ياكل أولا أبو محمد وأنا آه الماجري كما باوانا أبو قتادة عن أبي قتادة bin rabi'i ya karɓo daga abu qatada abu qatada yana da suna malamai sun sabani a sunan shi wasu sun ce harith wasu sun ce nu'man wasu sun kawo dai sunaye daban-daban sun jingina masa annahu qal abu qatada yana gaya mana wannan hadisin akan abin da ya faru domin wannan zai kai to mana akan abin da ya shafi wa tangazuwatu hulaini ne gazuwatu hulaini kuwa ta faru ne hijira tana da shekara takwas abin ya faru yake gaya mana yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita yaki da annabi sallallahu alaihi wa sallam ama sunaydin a shekarar hunay shi hunay sunan wani fili ne tsakanin shi da makka ana samun mil uku kamar yanzu idan za ka yi amfani da kilomita duk da mil ya sha babban da kilomita za ka samu kilomita ɗin sun iya wuce haka tsakanin shi hunai da wannan ɗin abu da ya sahibci annabi sallallahu alaihi wa sallam amma malamai suna da sabani a kai shi wasu malaman da dama sun ce a'a ya taɓa ya yi yakin hunai amma bai inganta abu kuta da ya je ina ya je badar ya kuma ya yi wa fati hijira tana da shekara hamsin da hudu Allah ya ƙara masa yarda na fata an bayyana Allah to abu kata da ya ce mun bi tafalan man taqaina kanat lil muslimina jawlatu wato lokacin da aka haɗu tsakanin watan rundunan Allah da manzansa da kuma na shaitan da mabiyansa watan wanda suka yi suka tsantsa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah da wanda kuma suke yakin watan aqidar la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace kana lil muslimina jawlatu watan yakin ta zamo hazima karyewa ga musulmi amma saboda ladabi ga janabin Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam da nuna mana girman addini da ya iya faɗin cewa watan yakin watan kar watan rusa musulmai aka yi sai kau da harshen shi akan irin wannan saboda girmamawa ga janabin Allah da manzonsa sai ce kana lil muslimina jawlatu watan an musakika a gazwatu hunain musulmai sun samu mene sun samu abin da ake kira da hazima kala yace ina cikin wannan fara'aitu rajulan min al-mushrikin sai na ga wani daga cikin mushrikai ala habli na ala rajulan min almuslimin ya hau kan daidai kan wani daga cikin al'umman musulmi yana neman ya kashe shi fastadartu lahu sai na je masa ta baya hatta atayhi min wara'i a inda na je dab da bayansa fa tarabtu bi sai sai na tare shi ba yana kan musulmin bai riga ya kashe shi ba ala habli atatihi sai na tare shi watan a wannan jijiyan shi na nan na kafaɗansa. In ji shi wane abu ƙasada. Ya ce fa aka bala alayya sai ya ɗaga wancan musulmin sai ya juyo kaina. Babban mani sammatan wajattu min hari halmau ya ce sai ya rungume ni ya matse na sami kaina a cikin wani tsanani sai da na ji ina jin ƙanshin mutuwa. Rihal maut. Kaga wannan kinaya ce. Yana so ya ce maka wannan mushrikin ƙarfan gaske ne kaga gashi ya je ya sare shi a nan ya ji zafin tsarin ya ɗaga musulmin da ya zo zai kashe shi ya dawo kan abu da kuma duk da wannan tsarin da ke cikin shi amma ya rungume shi ya matse shi dan ya nuna maka ƙarfan gaske ne wannan mutum abu katada ya ce sai da naji ƙanshin mutuwa a bi ma'ana kinaya kaman zan mutu ثم أدركه الموت yace daga ƙarshe kuma sai Allah ya taimake ni sai mutuwa ta jini ya sare shi mutuwa ta zo mishi fa arsalani sai ya sake ni shi mutune qala falaqitu umar ibn khattab sai na hadu da sayyidina umar dan khattabi a gazwatul hudaini fa qultu lahu ma balun nas me ya samu mutane suka juya suka bar filin daga suka bar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sayyidina umar yake cewa amrullah wallahi qaddara ni da Allah a nan akwai abin da ya kamata mu fahimta da yawa masu irin abubuwan da malam gaba gadi ya ya shubuhatin da ya saki a cikin mutane da yawa in mutane aka zo ana wa ganan yaƙi kasuwar tunai wanda suke son su saba mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su dinga cewa ai sahabbai sun gudu kaza kaza kaza ba a bar kowa ba a fagen fama sai dai sai na Ali shi kadai da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganan ƙarya ce tsagwagwa domin sai na Ali bai san shi akwai Abu Talha da yake rike da linzamin dokin Annabi Muhammad lokacin ma manzon Allah bakla ya hau baklatu baklatu raquma ce ma amma ma bai koge zaune ba duk wannan kurutan da aka yi baitan abu talha malaman hadisi sun ce akalla mafi jumhurin malamai sun ce kimanin mutum ɗari suka wanzu da manzon Allah a filin fagen fama hazima ya faru ga musulmai ne amma bai faru ga manzon Allah domin malamai sun ce ijma'i ya kullu aka ce annabin Allah ba a ce shi da yaki ba a rusa shi shi yasa sai Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka zo ana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su waɗanda suka bar fagen fama sun bari shi kuma lokacin yake fuskantar abokan gaba yana anan nabiyyu la kadib anabna abdul muttalib anan nabiyyu la kadib anabna abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya ba ne kuma ni ne Muhammadu ɗan Abdullahi ɗan Abdulmutalli. A haka manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ne. Don a wasu riwayu ma suna neman cewa manzo Allah da ya haka sai ya duka a ƙasa sai ya ɗiba ƙasa. Sai ke cewa a wani riwayan shahatul wuju, a wani riwayan kamatul wuju sai ya watsa ma cikin kafira. Mafi yawancinsu ana cikin yaƙi ne amma mai sai faru sai ya zamana bacci na kama su wanda kissan ya zo a cikin suratul anfal yanda Allah subhanahu wata'ala yake bayanin yanda bacci ya rike idanunsu daga nan da suka fara ganin mayaka suna bacci sai suka juya suna gudu a nan ne manzo Allah ya ilayya ibadullah ilayya ibadullah ku dawo gare ni ku dawo gare ni sannan suka dawo to amma faɗin cewa wai yana aliyu ne shi kadai wannan bai inganta ba ba haka bane bal sai na ali ibn abi talib yana daga cikin wanda suka wanzu a fagen fama abu na biyu da ya kamata ku yi kokarin kaula shi da yawa suka zo su rinka cewa ai ne ne ne amma an samu wai wai a tatsun ne kisa da gogin su an samu wasu sahabbai da suka je sai da suka nemi su jeho annabi daga kan dutse wa iyazu billah wannan ƙarya ne sababa kaga sharrin Yahudawa dai sun samu nasara wannan shari'a ƙarya ce saboda domin idan ana magana a gazuwar Sunainin ake magana ko ko a gazuwar Gaba su in suka tashi bane da su ce a bazar to a bazar kuma ba su sai bane ba a Kunaini bayan an gama a lokacin da ake yakin ba a hau ba ban an samu azima ne wanda manzo Allah ya dora su a wajen kan duwatsun da ya ce kan kusa kudu. Na ba ta amince za ka mata a gane, amma manzo Allah bai hau dutse ba awa. Ballanta na har su lakafa ƙaryan cewa wai wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda zai zo ya ce ba annabi Muhammad fidaka ali wa ummi ya rasulullah. Zan iya ɗauko uwana da ubana a tare su kai a zama fansa a gare ka. to shine kuma zai je ko annabi sallallahu alaihi wasallam da kansu ne baka san Allah yana tara ma annabin Allah karfin mazaje ce yawa bane ba namiji guda ɗaya ba in ba karfin mazaje da Allah ya tara ba yaya mazaje za su juya a yaƙi amma annabi Muhammad shi ya dambari yaƙi shi kaɗai a taro irin wanda ba a yi taɓa gani ba ina ba ta amfani ya kamata to Allah mu ɗaliban ilimi ne mu lura da kyau shubuhati yana shiga ta ko ina sun aje mutum ya samu kanshi a aqidan da ba nashi mu kula da kyau mu rike aqidan mu mu rike mazhabobin mu mu rike dariqoqin mu wanda ya kamata za su isar da mu ya zuwa ga Allah da samun yardar Allah amma irin waɗannan miyagun aqidu da wani tatsuniyoyi wanda za ka ga galiban mai faɗin miskin jiddan zai la yi mai yidin habita min al-tayyib baya iya bambance mai kyau da mara kyau shi a zaton shi duk abin da aka rubuta a da larabci ingantacce ne wannan yana ɗaya daga cikin kusakuran malam malam gaba gadi ya ɗauki jiya ya dawo da shi yau yau yau mai da shi shekaran jiya hafi bilaili ina mata an bayyana sai za ta yi dinga ɗaukan abubuwa abinda malamai suka inganta ya ce ba ingantacce ba ne abinda suka mai da shi kwandon shara ya ce kakkaɓo ya ce shi ya fi kowa inganci to kaga wannan ai yana ga takaturum ne ko ba a je takaturum ba amma an je wancan ina ba ta an bayyana to Allah ya ba mu iko wanda yake kotu ma ta faɗi cewa sai an je takaturum dai an gwada kwakwalwa Allah ka ba mu iko Allah ya fare shi ba Allah ya Allah ya ganar da shi Allah ya sa ya janye daga wannan tuntunan Allah ya tsara imanin al'umma kaji wani kaji abdana abna abu kasa da yace naga falaqitu umar ibn khattab da hadu da sai na umar dan khattab me nace ma ba kuntu ma balun nas ya akai mutane suka yi haka qala amrullah wallahi qaddara ce daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda kun san abin da ya faru ba wai zafin yaki ne da faɗan yaki yasa suka yi wannan shedan ne ya yaudaru mutane domin ya zo musu a sifan wani sahabi yana kururuwa yana cewa an kashe sayyidina rasulullah to su sahabbai suna gari in aka ce an kashe na rasulullahi to ai kuma shi kenan ya rage sai suka tafi sai daga baya sai aka fahimci shedan ne ka ya yaudaru mutane an gane yawwa amma sahabban annabi muhammad duk inda jarumta yake to su ne jarumai kuma a kansu ne ta fike jarumta Allah ya kamu Allah ya kara musu yarda malai ke cewa a فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا بينما ذا الله يدنغ إلي عباد الله سنوكم سيسكت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني النبي سيرا دا أمينكم الله يتبت أغريشي كشا من قتل قتيلا له فعلى له عليه بينة فله سلب فذا صلى الله عليه وسلم تو يتي تو وندي كشواني أبوكي جابا wanda abokin gaban yana sanye da kayan yaƙi da shauransu, to mutumin ya samu ya cire kayan yaƙin sun zama nashi. Bayyana yana zuwa da malbu, wasu imamu shafi'i kuma ya ce alatul harb kayan yaƙi kamar takobin shi, garkuwan shi, silken shi da shauransu. Imamu shafi'i shi da aka yi fassara shi. Amma jumhurin malaman hadisi su kuma sun ce lele eh sun ce a'a malbu duk abin da ya sa yana da abin da ya sa da abin da shi ya shimfiɗa ma dokinsa da shauransu ya zama na musulmin da ya gama da wannan mutum. Ina fata an fahimta. Ƙala sai na ce, kaga shi ma ai, abu kata da kun ga aikacin a zo nan, kafin manzo Allah faɗi wannan kaga ai ya gama da wani jibgegen arnan ko? Ya gama da wani jibgegen mushirki a can ko? To kaga anan, shi ma da ya ce, ƙala, da ya ji manzo Allah ce, Kwana fa kumtu sai na miƙe, fa kultu sai na ce man ya shahadli wane ne zai ba da shaidan ga abin da na yi. Na samu wani mushriki na neman ya gama da musulmi. Allah ya bani sa'a na ce ta bayan shi na gama da shi ya zo ma abin da taron nawa ya tasiri gare shi ya koma. Kuma ga shi na tsaye da kayan faɗa masu tsada. Kaga kyauta ta zo gare shi ko? Dama shi ne ma'anan ɗaya ya ko ƙari ya samu gare shi ne ma'anan annaflu din annaflu shi ne mai ƙari na fata an bayyana ya ce ba manyan shadli ina ma zan samu shaida sun majalasta sai ya koma ya zauna sun maƙala zalika sun maƙala sai manzo Allah ya ƙara cewa man qatala qatilan duk wanda ya kashe wani daga cikin abokan gaba lahu alaihi bayyinatun wanda kuma yana sanye da kayan yaƙi to falahu salafu kayan faɗan wannan wanda aka kashe gaba ɗaya ya zama na wanda ya kashe. Ƙwala ya ce, Maƙwamtu na ƙara tashi sun maƙwamtu na ƙara cewa manya shadli, wa zai mun shaida a kan abin da ya faru da ni. Sun majalarsu bai ya ji shiru, sun majalarsu ya ce sai na koma na zauna. Sun maƙala zalika salasa, manzo Allah ya ƙara faɗin wannan na uku. Maƙwamtu sai na tashi faƙala wasu Allah. ba za ta ashe ya lura da yawan tashi shi ya ce malaka ya aba katada me ya same ka ko me haka ya abu katada ko kuma abu katada ya dai me ke faruwa gare ka ala ya ce fa qasastu alaihi alqissa na gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ga abin da ya faru da ni na zo na samu wani shirgegen mushriki ya hau kan musulmi yana gab da zai gama da shi Allah ya kawo ni ya ce man ya rasulullah na samu shirgegen wani mushriki gashi ya zauna yana kan musulmi zai kashe shi amma Allah subhanahu wata'ala ya taimaka ni da na zo ko da yana da a ba su ko ne ya ce Allah ya taimaka da na zo sai na same shi ta baya ga yanda muka yi har inda ya zo ya rungume ni daga ƙarshe dai Allah ya bani nasara eh a kan shi a ya gaya wa annan sallallahu fa qala rasulun min alqawm sai wani mutum daga cikin sahabbai sai ya ce al-hafiz amirul mu'minin shaykh al-islam ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya ce na yi ƙoƙarin in gano mene sunan wannan mutumin da ya ba ku kasa da shaida ban gane shi daga cikin sa akwai ya ce sai ce sadaka ya rasulallah lallai abin da abu kasa da ya faɗa gaskiya ne ya yi haka haka ya faru tsakanin shi da wani mushriki wa zalibu zalikal qatilu indi yace to daman kayan ma na cire yana waje da fa arzihi anhu ya rasulallah mutumin shi shaidan yace daman na ma je na ciro kayan faɗan da wannan mutumin wanda abu katadan ya kashe yana waje na ka yarda ya rasulullahi ni kuma in bashi wannan faƙala abu bakrin da sai na abu bakar ya ce ha Allah idan ha Allah yana da ma'ana da yawa yana da ma'ana hatta ya ake amurullah sai mun samu izini daga Allah yana da magana amana hatta yarji a ai sai ya dawo bi ma'ana sai manzo Allah ya dawo daga yaƙi sannan za a ba shi wane Abu Bakar malaman malaman nahu da sarfiyun sun dan maganganu akan ma'anan ha Allah da kalmatu idan shin idan ne ko ko idani wasu domin idan daban idan daban idan zarfun ne ina ba ta an fahimta lima yastaqbal min az-zaman amma idza kuwa za ta iya limama bane ko kuma ta zama idza az-zarfiyya ina baka amrinka shine wannan malai ce idza la ya'mudu ila asadillah ila asad min asadillah yuqatilu anillahi wa rasulihi fayu'tika salabahu kaga anan abubakar yana cewa mutum bai fuskantar wani zaki daga cikin zakunan ubangiji bi ma'ana ƙarƙarfan mutum ba ka ce ƙarƙarfa ka kashe shi ba ko ai baya yiwuwa mutum mai rauni ya fuskanci wane ƙarƙarfa dole sai ƙarƙarfan mutum wanda kuma zai je yayi yaƙi saboda Allah da manzansa sannan kuma ka dawo yanzu misali ka ce in kuɗi ka salahu Allah da manzansa ba ba ka wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر كمان بيه yana ganin aikin da ka yi a farko kafin lokacin arza a faɗi wannan ka riga ka yi saboda Allah ne fala wannan abin da kake nema na ta goma shi ba dole ba ne kaga wannan menene wannan sunan shi alwara'u shi kuma wara'u laysa min babin fasih lura da kyau ku bambance akwai abin da tsantseni ne da tawazu da irin tahashshud din da zuhudu shi ba wannan sunan shi babin shi daban fanni ne mai zaman kanshi ina ba ta amurka amma fiƙihu daban kaga in muka koma min haifin fiƙi haƙƙin shi ne a bashi don manzo Allah ya ce man qatala qatilan lahu alayhi salabuhu fa alayhi bayyinatun falahu salabu kaga anan a hukunci a shari'a za mu ce a aya abu kata da ya cancanta to amma shi kuma hukun abin da sai na abubakar ya faɗa in babu taqashshu min babu suhud wal wara shi kuma shi kuma fikihu bai bai da alaka da wani kushi wannan wara da shi wannan fikihu wannan a aina alaka ne da abin da yake kawai zahiri ne a ifar da shi shi sai na abubakar yana ganin to ka bari mana tunda kai ka riga ka yi kafin a faɗi wannan ka bar shi ba sai ka karɓa ba yanzu sai na rasulullahi zai raba wannan hukunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله يسوع صدق يا يغسكي يا ابو بكر don haka fa'afihi iyahu a ba shi abin da ya bukata. Kun ga yinka? Kun ga anan zai iya yi wa mutum ya yi abu saboda shi mai irin tsantsenin nan ne mai wannan ya koma gefe a'a in dai har kun tsara kun yi design din cewa wanda ya abu kaza shi ke da haƙƙin kaza to komin nan nokewan shi wannan kirtiwa ɗin ku ɗauka ku ba shi abin shi da Saboda zai iya yi wa ya yi hakan. yana cikin bukatuwa amma tsantsenin da kunya da jin wane ne irin irin wannan ya ta wannan kuma kila da zai koma baya ya nemi aka mafi kankanci daga wannan da haka in ya ko tsara ya kamata ku ɗauka ku da yawa wasu abubuwa na mu alagamu mala ana samun fashal ana samun lalacewarsu saboda rashin tsari ne irin wannan za mu zo aikin addini misali za mu yi ma addini aiki kaza kaza me ya kamata mu yi tsari mu ce wanda ya abu kazan nan za mu ba shi kaza za mu ɗauki kaza mu ba shi sai mutum ya je yi sai ya zo ya yi abin a ɗauka a bashi sai a ce wai ai tun da ana ma Allah ne to ai ai ai aikin Allah ne yasa ya zo yayi wannan shi ko wannan haƙƙin shi ne ku ɗauka ku ba shi abin shi ko ko ga mutum ka ɗauke shi makaranta yayi ta tayi yayi ta tayi yana da mata da 'ya'ya a zo wata ya sai a ɗauki naira ɗan dubu uku a bashi eh ai da yake kasan abin duka ana ma Allah ne ana ma addini to kai proprietor wa ya ce ka je ka buɗe makaranta baka shirya ba a yi makaranta ta zama wasu standard a sa kuɗi duk wanda yake so ya zo ya kawo ɗan shi ya biya in ya biya a cire kuɗin nan wanda ya aikin shi aikin Allah ne ya yadda ma zai yi ɗan shi kan shi ba wani ba ƙaramin jihadi ba ne in ya gama a ɗauki haƙƙin shi a bashi ya ji cewa wannan haƙƙin shi ne gure shi kuma yana da lada a wajen Allah to amma mun sai ka gani ko aikin addini ne misali in aka zo sai a baka kai ta tayi kai ta tayi eh ni ma baran faɗa da kaina in kana in kana in kana mai halka in maka hankali ba har har man bai sai ka rinka ci sai ka rinka ci su ala ga su malan ya kake tunani wata wata rana zai yi abin da ke kawo rauni ga abubuwa ke amma idan ya zama nan malami zai ba da lokacin shi zai ba da kaza to kai kuma me zuwa wani gudunmuwa ka baya yanzu akwai malamin da mutumi na ni shi ma mai da'awa ne ina faɗin shi duk san shi wallahi azimi saboda sakaci irin da mutanen mu ga abin da yake muhimmi jiddan masallacin juma'a yake halka amma zai zo ya zauna ka ga sai kan ganin ana ganin ai dan gari ne kaza kaza ba ma ta tsaya a saurare shi kuma duk da za su tsauna halli matsinsa ya ba idan ya ce min da kaina nake zuwa fa in na zo ma kawai sai aka turo min shamakin masallaci yana zuwa ce eh ai ba za a kunna ba za a kunna janareta to janareta ta ne idan ba a kunna an yi da'awa da shi ba me yayi amfani shi sai in za a yi tigiya da sanarwa ba alaga su ma wai sai to daga ƙarshe dai sai da ya zama na in ya je zai bada zai bayar din sai ya bada kuɗin mai in ya bada kuɗin mai sai a ce to wanda kuma zai je siyo ba sai ya ce shi ma gashi sannan zai zauna yi haba alaga an kimanta ilimi to ina tabbatar maka da halkan da lalacewa asaran wani asaran al'umman musulmi saboda shi ya iya burin shi ya isar da shi ga al'umma amma a sai su samun wani contribution na gudun wanda za a karfafe shi amma wallahi azini ina tabbatar maka da a can yi ko to har riga sai an samu a fesa masa tunani har riga sai an samu a fesa mishi tunani saboda suna da himma suna da kudin kiman ilimi amma yana da wahala in ba irin namu ba da Allah ya sa muku juriya mu zauna yau da gobe da cibi da gata shekara mun kama shekara biyar kenan ko ana ta bugawa amma ka ga dai ɗalibi yana ya yadda dai to biyun nan zai zo za ga ba kowa yake iya irin wannan to ku gode ma Allah ai musamman a irin wannan yanki na halaka a ba a san ta ba kuma kun fara eh wani irin sabon abu ne kaza ga Allah ta ba wallahi ya jin muka kallon mu gaba daya ya bi shekara dubu tun tun farkon dogon Qur'ani aka fara halka alaga ina ba ta an bayyana ya kamata to Allah mu kula sosai duk yadda za a yi mu ba abin yanayi duk wanda muka same shi na yi mu ga wani gudunmuwa muka ba shi kada mu dinga bari a zo malam malamai su karantar da abin nan a ce ayi aikin Allah ne dan agaji kaga ya sha wuya ya sha ni ina tausayin dan agaji alaga kuma wallahi suna kokari kuma galiban alaga malam dan agaji na kowane farayi a cikin al'ummar musulmi wallahi a baya ake baro su dan agaji bai cire rigar ya zama malami dan agaji ba a damu da eh kai wani lokaci in muna masu hawa hawa dandalin turmi turmin wa'azin nan ne ko menene ake cewa abin shi abin da ake hawa kai din nan to eh bambari wai bambarin kasa ai ba bambari ake hawa ba yanzu kai shi faɗin bambarin ba akwai kuskure dan manassa ce ta ilimi ina fata an fahimta mimbari shine na kutubar juma'a amma sai ga yayi da wani mun haɗu da shi muna makaranta yana gaya mun ni fa ina daga cikin hawa mimbari na ce aku kuka lalata addini algafu to kamar ka dai ka zo ka ce mun wai kai ne mai hawa mumbari na kasa ai ka san addini ya shiga cikin halin da ya shiga ba ka ji sai ko kuka lalata mana addini a kasan mu ai bai ji daɗi ba amma yanzu kuma gashi ya zama yanzu a jihar Kaduna in ka faɗe shi sai ka ga a girge a kai ake eh duk wani malami a jihar Kaduna yana karkashin shi a gani kuma wallahi tallahi a can shiru a kuma ba kai Allah zai kyauta kawai sannan abin da gudun ban tausayi gudun Allah duk in za mu yi abu na addini din Allah mu rinka kokari muna inganta shi mu daina bari a ce mutum ya sha wuya yan agajin nan akwai ban tausayi yanzu in ka koma can ka sai ka ga har yan mata ana samun yan agaji yan boko su zo su shiga agaji sai wannan saboda menene ana yin agajin ana taimakawa ya zama na shi in dai in azumi ya zo zai ga an ba shi dan buhun gero an ba shi dan buhun shinkafa da suga da wannan ya'yan shi za su dan samu kayan kayan sallah dan haka ji zai tsaya ya dage amma a bashi shi ba a damu ba a dauki nauyin karatu ya'yan shi ba ba a dauki abinci an ba shi ba ba a bashi kuɗi ba ba a bashi wannan ba ana magana a ce a ce aikin Allah yake wani ma rigan shi kaga ta ko ta ko ta kuma sai dai bai tara kuɗin ya nema ya biya akwai ɗan agajin da na gan shi wallahi faskare yake yi a daga kuma amma kullum yana masallaci ya gyara tsaro ya share nan yi wannan duk haka mu bashi sai a ce aikin Allah yake an bashi ya kamata al'umma musulmi su yi na fata an bayyana to Allah ya ba mu iko to kaji ba za Allah yake sadaka a Abubakar wannan ba yayi gaskiya a wazi iyahu ka bashi yace fa aqanihi Abubakar ina zuwa sai ya bika ya bika mishi fabu'utu zur'a yace sai da na tsiyar da silken shi kawai na wannan mutumin haka na ɗaukai shi na je na tsiyar fashtare shi bihi makarafan min bani salama na je na tsiyar wani abu mai amfanin gaske daga cikin abin zuri'a yankin banu salama fa innahu li awwali malin sallatuhu fil islam wannan shine farkon dukiya na kaji daga nan ma ya samu jari da shi ne farkon dukiyar da na samu watan dai can niyan kaina na amfanar da kaina wanda na sanya shi na raba shi uku ne ta amfani da shi ya zama mun dalilin tsaro na fata fahimta to kaga din Allah da ba a bashi ba fata an ce aikin Allah ne kawai sai zauna cikin gashi cikin Allah akwai hikimomi a hadisai ko a ban alaran mai ta kaiwa da dawowa ba shi da yake a sai an tura kuma ina zuwa a ce eh ai shi ke karantar mana da ba da ɗalibanku. In aka koma wani lokaci makarantar allo ne, haka za ka ga malamin allo ai kabare sai yaro ya gagara sai a zo a ɗauke shi a ce malam ko kashe shi ne za ka yi. Kuma sai ba gina ka makarantar allo da makarantar allo ba gidan bursuna ba ne, ba gidan kangararru ba ne. Sannan ko ba a yi malamin alƙur'ani don kashe yara ba. Na ba ta an bayyana. Da ba za a ɗauke shi a kai ma malamin boko a ce ko kashe shi ba. Saboda ka san kana zuwa zai ce an biya school fees kuwa. shi ko wancan da yake na Allah da annabi ne ba school fees ba kudin form ba registration fee ba komi amma kaga mu kana zuwa namu eh za mu ce maka a dai an biya school fee ya ma sai form tukunna ana ma bin ka na kudi duba mishi listin ya gani tukunna haka ba zai ce a kashe shi ba kudi ne za a kashe ina cewa su ma malaman Allah kai kamata in suka yankace mu malamin an kai aka ce a kudi za a kashe kai mishi wani budget tukunna ya san abin nan ina ba ta an bayyana ko Allah ya ba mu ikon gyara al'amuranmu na addini yana buƙatar gyara alaga a hadisi na gaba kisa haddathni al-malik bin ibn shihab عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال عبد الله بن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد الرجل لمسألته قال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه أن يخرجه ثم قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا مثل الصبي الذي ضربه عمر بن الخطاب وأن أثر آه إمام يحيى كقول الإمام مالك imam malik ya karɓo daga sayyidina ibn shahab bin zuhri Allah ya ƙara masa yarda shi kuma ya karɓo daga alqasim ibn muhammad alƙasim ɗan muhammad mun riga mun san wane ne alƙasim ɗan muhammad a kan baya a daga cikin rijal na buwaka annahu qala ya ce sami'tu rajulan yas'alu abdullah ibn abbas na ji wani mutum yana tambayar sai na Allah dan abbas Allah ya kara masa yarda anil anfal akan ganima yaya yake yas'alunaka anil anfal lil anfal lillahi war rasul watan abubuwan da za a iya samu na ƙari. Mun ce annabiyu eh shi ne abin da in baitan wajibi aka same shi, yanzu salatu sunna da muke yi, menene shi, na fila shi, saboda sai ka ba da wajibi sannan za ka yi. Amma za a zo a samu wani ya ce a shi kullum wallahi na fila ya zan yi kala wajibi. Ba zai yi ba. Ba za mu ce mata sunan ta nafila ba za mu ce maka sallan ma hukata kake yi. Saboda menene dole sai ka yi wajibi. na ba ta amurka sannan za a karɓi wannan to jam'in nafi shine amfal watan ƙari shine shine wani mutum yazo yana tambaya Abdullah dan Abbas fa qala ibn Abbas sai Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace al faratu min al nafi idan ka je ka kace wani wani abokin gaba dokin shi ba ka samu yana daga cikin eh an nafi wa talabu min al nafal haka nan kayayyakin shi da ka cire shi ma yana daga cikin ثم عاد الرجل يسأله لمسألته sai ƙara tambaye shi fa wannan fa yana tunanin akwai abin da ya wuce wannan la fa qala ibn abbas zalika aidan abla dan abbas mai bai ta mishi haka kuma qala ar-rajul sannan mutum ya kawo al anfal allati qala Allah fi kitabihi ma hiya kai malami na ganin ya tambaye shi ya amsa mishi ya ƙara tambaye shi ya amsa mishi wai ƙarar zuwa na uku yace ina ba gaya maka al'amfal wanda suke cikin alƙur'ani wanda Allah ke cewa yas'alunaka anil anfal kullu al-anfal lillahi war rasul ko suna tambayar ka akan menene al-anfal din nan ta Allah ya gaya maka lillahi war rasul anfal na Allah ne da manzon ko daga can kuma sai Allah ya zo ya ce rahman shi sai aka yi rabo sai Allah ya ce to tunda sun matsa da shi wannan واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى أقرب أقرب to a raba biyar kuma a ba ku ɗaya a ba a sauran na Allah da manzansa kuma a raba ma wanda Allah ya ce na ba da amai da shi ne ya ƙara zuwa kan bai Allah ya ɗan Abbas kuma ƙalan rajul al'amma wata wannan ƙala al-qasim al-qasim yake ce Muhammad bin al-qasim al-qasim bin Muhammad kai sai ya ce balam ya zalle al-qasim an yi na uku ba amma bai kushe ba yana ta tambayar Abdullahi dan Abbas wai shi me ya amfani din nan ah ah hatta kada yukrijahu hayyane ne ya sanya Abdullahi dan Abbas cikin damuwa cikin damuwa ka san malami ba da ka tambaye shi ya ba ka tambaye shi ya ba ka sai ga cewa to me me kake so ya faɗin maka abin da a bai sani ba ko ko yayi ma Allah da banzan ka karya kaga mummunan abu ke yasa Allah ya haramta yawaita tambayoyi banu Isra'ila abin da ya washe su kenan tambaya ta kakanuka yi yasa Allah ya ce la tasalu an ashiya in tudda lakum tasukum wa in tasalu an hina yunzal alquran tudda lakum a gani in ka kurin ka yawaita tambayoyi yakin Allah yake saukar da ayoyi in kuna in kuna in kuna in kuna in kuna yi ana aya na sauka to zai zama na duk abin da kuka faɗa ana faɗo hukunci shi sai ku sai ku samu damu da kuna yin shi Allah ya gani ya shiru bai ce muku ga hukuncin shi ba yanzu ko in kuka bari aka faɗa in aka faɗa hukunci to shikenan in wanda duk ya saba zai saba da sakamako ke sa manzo Allah yakan ce wa sakata anil ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala taf'atu anha ba za da ce Allah ya san da wasu abubuwa da muke yi amma ya shiru bai ambata ba don haka sun jin kai ne yana tausayin mu don haka kuma ka kuma ku rinka bincikowa ku ce kakane in kuka ce za ku yi wannan sai a yi wannan sai za tambaya ba da bai da daɗi sai dole ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa ban nuqisha al-hisabu dudiba a ce ko da ba wuta duk wanda aka yi mai aka yi mai tambaya ya ci an aljanna ne ummul mu'minin Aisha ta ce to tambayan kawai ai maka tambaya ko a duniya ne in mutane za su yi maka tambaya yanzu lauyoyi su kewaye ka da alƙali hankali na tashi na gaske sai ya tashi to ballanta da wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su san sori ba ba su san ma da Allah ya hakuri ba ba a su duk abin da Allah ya ce su yi kawai yi suke mala'iku ba za su yi tambaya a gani sai ya za ta ce duk wanda aka yi mishi hisabi to an yi mishi azaba Allah ka samu a aljanna ba hisabi Allah kai mana gafara Haji. To har sai da ya nemi ya sa Abdullahi dan Abbas eh a cikin damuwa. Kuma kana Ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya ce, "A tadruna ma masalu hada?" Kun san wannan kwatan kwacin wane ne? Sahabbai suka shiyo almajirai. Ala masalu sabid alladhi darabahu Umar bin Khattab. Kamar wani mutum ne ana shi shi sabid. Kun san shi aikin sabid? Mutumin Sham. Amma shi kullum aikin shi yana bibiyan mutashabihat Allah yana cewa fihi ayatu muhkamatu ko hunna ummul kitab Allah ce akwai ayoyi muhkamai hukuncin sallah azumi zakka hajji bashi mu'amala auratayya komi hunna ummul kitab su ne 90% na alqur'ani abinda ayan take da ke 90% na alqur'ani hukunce hukunce وأخر متشابهات هي متشابهات بسوني متشابهات بينني الرحمن على العرش الكبار فيا أكي يستوي على السماء إذا نوكم إيه كاشك وهو معكم أينما كنتم هذا ده جيب مجال يشكل ده هو أتكل أي أقيدا كو كو كما يدو يسيبك آه وهو ما و... ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد وانا إجيا ميان فهذا أيكم أشيشيات كفتوا مو فيه وانا irin waɗannan ayoyi ko yadun lahi fauka ainihi ya rika wani irin hannu ke nan an ce ba namu ba na dabba ba kaga hankali zai kaddarwa wata rana ya je dinga yi haka zamanin sai na umaru ya ce to Allah ya kawo shi madina kawai mutum mutumin shi an munna ku su bai kawai yana can sai kawai wata rana ya ce zai je madina yana zuwa ko ya zo garin madina Zubair ya zo sai za a rawan sabai sai su ce sai na Umar na Khattab ya amiral mu'mini da wannan mutumin fa bai fitinan nan tambayoyin nan fa ga yanan ya su yace to rabu da shi ba za mu yi mishi komi ba sai sai hukunci ya kama shi yana zuwa sai ya fara tambayoyi irin waɗannan har sai fara koya ma maka kaga sai gurbata ne ne aqida sai na Umar sai ce to zo mun shi da ya zo ya mishi tambaya sai ya ɗauko bulala ya ta ba shi kashi ya ta ba shi kashi ya zane shi ta kalle ta kuje ku rufe mishi ina fata an fahimta bai can an ai ya sha zana ya sha zana wata rana ya ƙara zuwa ya wannan sai na umar ya ƙara ni sai ya ya amiran mumini da ya isa ka nan ai kan ne yake tambaya kuma ya zaru sai na umar ya ce to yanzu a daidaita su bai sai ya saɗan saɗan saɗan sai ya nannaɗa nashi ya juya gwamnan da ke sha mutane na umar sai bai ci cewa to idan ya ƙara zuwa ni ma ya mun abin da zan bi shi ke na fata an fahimta to daga nan sai aka samu saukin wannan fitina kaga ashe ba yanzu aka fara samun mutum a cikin al'umma yazo yana kawo shubuha yana kawo bala'i irin waɗannan a cikin al'umma yanzu dai ka dubo waƙi malam malam gaba gadi bai kama da wannan ba ya zo ya taɓa abubuwa kaza ya jefo shubuhan da ma sai an kokwanton ƙur'ani sai an kaza sai an kaza me ya kamata gwamnati ta yi a tane shi a kai shi kuma gidan can kaga sai daga ƙarshe sai da ya gama baran kaɗa man shi Allah ya daɗa kunyata shi ya gaji da shi ya kara ƙur'ani da annabi Muhammad sannan kuma aka ɗauke shi aka kai shi yanzu ga gan direba can na zaɗe shi kaga ai ba daɗi ila ma da da fatan sarki Kano aka kai aka yi mishi aka zai ce to ai sarki ne da kai to wannan gan direba ne kila ma kabila ko kila ma wanda bai jin sori bai jin yaran shi na ba ta an fahimta to don Allah mu kiyaye hurumin Allah da manzon Allah kada ka rinka yin ma malamai tambaya irin wanda zai jefa su cikin damuwa da tsanani kai tambaya ga dan yadda za ka fahimci addini abin da baka fahimta ba bakin abin da aka gaya maka to ka rike inda ka fahimta wata rana sai ka sai ka ƙara wani tambaya Allah ya samu dashi قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام an tambayi sayyidina imamu malik bin anas ridwanullahi alaihi mene hukuncin wanda ya zama na e ya mayaki ne na musulmi sai ya kashe wanda yake ba musulmi ba a fagen yaki ya tsira kayayyakin shi komi ya kwashe ba tare da izinin jagora ba qala la imam malik ya ce la yakunu zalika li ahadin bi ghairi idnil imam imam malik ya ce bai taba yiwuwa wannan dole sai da izinin wade sai da izinin jagora dole sai da izinin jagora ba in ba shi ba ba wanda ya sai wannan inji imam malik Allah ya kara masa yarda yace wala yakunu zalika min al-imam illa ala wajhi al-ijtihad shi ma liman jagoran ba zai yi ma kanshi ba inda shi ya kashe wani ba zai ce ya cire ba sai dai a min nahiya ijtihadi in wani ma zai tabbatar miki da shi min nahiyatul ijtihad saboda menene zai amfani da zannu ne su kuma malaman usulul fiqh suna cewa al-zannu shine idraku tarafin raji kaman a matsala zaka iya ka riski kashi tamanin da biyar cikin ɗari da ya waje ba kai hukunci na fata an fahimta a kaji wannan ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين yace ban samu wani hadisi ba in ji Imam Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je fagen yaki ya kashe mushriki kuma mushrikin yana tare da kayan yaki to ya samu ya cire waɗannan abin da ya mallaka ya zama nashi yace ban samu wannan hadisin ba manzo Allah bai taɓa faɗin shi ba sai a gazuwar Hudai a yakin Hudai ne kawai manzo Allah ya faɗa domin me yasa Imam Malik ya ce aka kare ya zama na ka ce ka kashe wanda shi baya kayan yaki a jikin shi ka ce kuma za ka shiga waɗannan ajin ka rike la yana cikin bai ganimar musulmi ne bai tilbal ina ba ta aminta sai za ya ce a ni ban ma samu wani hadisi ba ce sai dai a wannan ne kawai a me yake da suna ne kawai a gazuwa tukunaini ne kawai da shi imam malik ya ce shi ne na ga annabi sallallahu alaihi wasallam bakin hadisin da ya zo waje na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai iya yin haka don haka za mu fahimci musulunci da tsarinsa kwanaki muka zama karanta hadisai wanda suke nuna cewa idan a aikin gwamnati an samu wani mutum da ya kokari aka ci nasara da shauransu ba mamaki a matsayin ka na Comtech ko kuma darakta ko darakta manaja ko kuma wani abu ko gwamna ko ciyaman ko sarki ka ɗauko wani abu daga cikin bai tulba da musulmi da ka bashi kyauta ko a gina masa gida ko a siya masa mota ko a yi wani abu babu laifi saboda a ƙarfafa musulmi su ma su zo su shauran al'umma su zo su yi aiki nagari irin nashi shi ne muka kawo misali kamar abin da ya faru da wannan ko kanan wane ne hamid ali shugaban kastam a tarihin kastam din najeriya ba a taɓa wanda ya tara dukiya a ƙasar najeriya shi ba kaga ce gwamnati in tana so al'umman mu matasa mu yi koyi da aikin alkhairi irin wannan ya kamata a ce ta karrama shi ko da yan ban yabo na girmamawa ko da saya masa wani abu na girma na wannan da umin me yaran al'umman musulmi da kuma al'umman ƙasa su kishi su aiki da ƙwarar irin wannan. Mu ne abin da ya bayyana mana kenan Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi. Da ina ganin in akwai ɗan shauran tambayoyi ina ɗan shauran minti kaɗan sai mu in iya amsawa wanda Allah ya sa mu sani wanda ba mu sani ba kuma mu je mu sani. A'a, ai abin da ke faruwa Imam Malik a fahimtarsa in ka lura yana nuna in ba a gaza wata sanai ba ba inda aka ce dai haka saboda ya ce ban samu wani hadisi da manzo Allah ya ha ya ce a ya halasta a iya yin haka ba a ce an sai a gaza wata sanai kenan ba mai kiyasi da shi akan wani ba sai dai wasu malaman suna ganin nuqisu khilafan malik suna ganin nuqisu alai misali duk inda aka je saboda alharbu khud'a ila in ba a ce ma matasa irin wannan ba ba za su himmantu ba shi abin da ya dace sai a ce musu irin wannan amma galiban wani lokaci in aka buɗe abin to sai zamana ne kawai sai kaga ana yi ne don neman abin duniya da dukiya da shauransu abin da ma ba na mutum bane zai haɗa ko irin yadda za ka ga aje sai an je yaki abu da bai takara ya karya ko a buɗe shaguna da dukiyo da bankuna ana kwashe dukiyoyi ana cewa gani ba ne ko irin wannan wannan ba daidai ba ne ina ba ta amfani da fasal malam bukari to na na na
sai na biyu kuma wacce da ake yi na magana malami ko da ake yi ko wani abu ba tare da kaji
farkon shi farkon shi da kaji eh shi kuma wani kan gama To, Malam Buhari yana tambaya ne, tambaya kuma mai mahimmanci ga ɗalibai ilimi. Mene hukuncin wata reference da, da, da maganan malami? Wata misali kamar yadda za mu ɗauko mu ce malam wani ya ce kaza a littafin shi. Me hukunci shi a shari'a ya halarta. Matuƙan akwai dukka da amana abin da ya faɗi shi za ka ɗauko wanda da za mu koma za mu gan shi ne fahimtar malami. za mu gan shi a rubuce babu laifi amma yana daga cikin abin da yake zalunci ne ka ce ka jingina ma malami ka ce ya ce kaza kuma a je wajen ba a gani ba ko ba a ba ma maka bai da alaka da wannan ya zama kasafi kai shi ko da ko abin ba daidai ne bai kamata ba bai kamata ba ka koma da shi da wanda yake domin amana ce ilimi yanzu Allah yana cewa uddil amanata liman ta'tamannaka ka ba da amana ga wanda eh ka aminta da shi shi wannan ilimin amana ne wannan bawan Allah da ka ɗauki littafin shi amana ne ya bar maka kai amfani da littafin shi ne amana tsakaninka da Allah to kada ka ɗauki abin da bai faɗa maka jingina maka ko na yab- ko na alkhairi ko na kishiyarsa in ka samu abin alkhairi ba laifi ba ne ka ce wane ya faɗa amfani ne na kalfo muku kai ma ka shiga cikin alkhairi bai saurare ma in yi amfani da shi alkhairi na ba ta fahimta wannan kenan amma akasin haka a ɗauko ba a jingina ba ko a ɗauko a yi ta faɗin wani goge da shauran ana faɗin littattafan da ma ba su sunan littafin ma bai da ma'ana ko kuma a'a ba ma wa'innan littattafan a sa'a wannan ha'inci ne na ilimi haramun ne a shari'a domin bai addini idan ya hana ka ha'inci ɗan uwanka musulmi ballanta na ka ha'inci addinin Allah bai kamata ba wannan kenan abu na biyu to mene cin hukuncin kotun ɗin maganar malamai ya rabu ga buwa biyu ne malam bukari akwai kotun ɗin malami da za ka ga yayi magana da yawa amma ya faɗi wasu watan point masu muhimmanci wanda bai kamata a shaga in aka ce za a bar musulmi al'umma ne sai sun saurare shi na awa ɗaya sannan za su ci wannan wasu ba za su fa'idanta ba to babu laifi sai a cicciro wa'innan masu kyan sai a yaɗa shi babu laifi a shari'a isa alkhairi ne wannan sadar da alkhairi ne amma a yi shi da manufa don cin zarafi ga malami ya faɗi magana kaza sai a je a yanko daidai yadda zai daidai da son zuciyarsu kila yana bayani ne akan wani abu da za a koma bayan za a ga yana warware wata matsala ne sai a zo a faɗi dan a tunzura mutane a kan shi wannan haramun ne a musulunci nau'i ne kalan nifaq ne a zamanance nau'i ne na munafurci kuma domin duk wanda yake haɗa malami da al'umma haɗa irin wannan ko ba ma malami ba ɗan uwanka da musulmi da ɗan uwanka nau'i ne na munafurci Allah kuma ya ce inna Allah idan munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un munafikai suna ne suna wai ganin su suna mene suna yaudaran Allah ne Allah shi kuma sai ya mutu azaba akan abin da suke sannan annal munafiqina fi darkil asfali minan nar sannan innal munafiqina inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kaga duk alaƙan da nifaq watan bai da daɗi yana zare da fushin Allah. Ya kamata mu yi ƙoƙari, duk abin da za mu ɗauka na malami mu ba da amana ta ilimi, mu tabbatar da cewa maganan mun ɗauke shi daga farkon shi ne zuwa ƙarshe. In kuma na alkhairi ne a kila ya faɗi wani abu ne na zai ya su alkhairi a cikin al'umma ko da a minti ɗaya ne mu ɗauka mu mu je mu ijiye shi irin wannan mu yaɗa shi ma al'umma. Amma kada mu ɗauki abin da zai zamo ma malamin fitina. mu je mu yanke wani waje mu je mu yada da al'umma bai haramun ne a musulunci yasa muke kokarin duk abin da zamu faɗi mu rinka kokari muna ɗau saboda in muka je shi a wani za mu tambaye shi duk karatuttuka muna faɗin kwanan wata da komi da komi da rana da wanda rana ne in baka faɗa ba to ba maganar mu ba amma in ka faɗa to bari mu je mu ɗauko sai mu sa mu ƙaɗe mu ƙarana da shi yanzu ya zama na dole malamai sai su rinƙa yin haka saboda menene gudun gurɓacewar zamani ba kowane ɗalibi ba ne kake zaune da shi da zuciya ɗaya wani zai zo ne shi ba alkhairan ka yake nema ba yana neman tuɓa-tuɓai ne da za ka yi kawai ya ɗauka ya yaɗa wani ya manta tun ya kauda idan ya kauda alkhairin da kake ƙoƙarin isarwa kuma da yawa wani lokaci malamai ba a mutu adalci za ka ga wani lokaci malami ya ta yaɗa alkhairi amma in ya kuskure alkhairin shi sai a birnin guda ɗari amma kuskuren shi guda ɗaya sai ya cika duniya musamman a yanzu a yadda muke duniyan social media ɗin nan to da Allah mu yi kokari mu gyara Allah ya ba mu iko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله